إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata yau muna talata sha shidda ga watan safar hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha biyar ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah muna da cikin darasinmu na bulugul maram na hafiz bin hajar yau za mu yi darasi na tara a wannan littafi na bulugul maram darasi na tara insha Allah a ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata mun zo ƙarshen hadisin abdullahi bin abubakar na takarar manzan Allah ya aika ma daya cikin sahabai amur bin hazm bin hazm amur bin hazm na Allah masal qur'an illa tahir sakashin wanda muka yi dai bayanai masu yawa duk da shi nan abinda ba mu ida ba cewa yace rahu malikul mursalan wa salahu nasa'i wa ibn hibban wa ma'lulun cewa hadisi mursal abinda tabi'i zai ce manzan salafin ya ce kaza manzan Allah ya ce kaza kuma an san shi bai ga manzan Allah ba na shi magana mursal kuma amma imam nasa'i ya kawo hadisin daga dangane zuwa ga sahabin kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka na ibn hibban to amma hafiz ibn hajar sai ya ce hadisin ma'lulun ne an haka ce illa daga cikin illoli abin da sanin ilimin wacce illa ta hadisi iya da ya cikin malamai ma gwara zai a cikin malaman hadisin ma suke gano illa zuwa ga illa nan kamar da shi albani ya kama magana na gata cikin subul salam dalilin da ya ce wannan hadisi iya da illa kasan malamai suka yi bayani kan hadisi akan dalilin isanadin hadisi wannan akwai wani sananne suleiman bin dawud tubi ne masu tunan akwai yamani akwai haulani to shi ya yi hukumci akan tsoka ya tsammanin yamani kin ne shi kuma an samu na ainihin tafaƙi cewa da ifi ne shi ya sa ya mawa hadisin illa cewa yana da illa tamar haƙiƙa bincike da aka yi a haulani ne ba yamani shi kuma yamani mutum da fiƙa kuma amintacce ne da haka dai hadisin yana da gindin zama ya tabbata illa bayani da muka yi duk tabbata hadisin abinda yake da magana kan shi mas'alar shahwa alqur'ani da karanta qur'ani bayani da muka yi to da wannan aya ta alqur'ani la musulul mutahharun ita kadai ba ta wadatar da haramta shahwa alqur'ani ga musulki dan bayani duka malaman tafsiri dama sun ka mas'alar tana da istimalikin wannan tsarkin ana nihin musulmi ana nihin mana daga janaba dai manganu da yawa wanda ya sa kuma rinjayar da ma rashin dokan da alkur'ani ake ni ya sa da ita dai ba a kama ta a rike a ce haramu ne a taɓa alkur'ani ya da arwanda a takaici kuma bayan da malamai suke na hadisi dukkan hadisi da ya zo dukkan hadisi da ya zo ya yi maganar ila mata wajen ko mai arwalla ya kama gana arwalla sha alkurani babu ɗaya wanda bai da ita illa wanda za a suka kan shi ba wanda yake isnadi lahiyi dalilin haka ne rashin samun hadisi lahiyayye wani ba da matsala ko daya wanda ya hana shi alkur'ani da alwala shi yasa wasu ke ga cewa kenan baratul asaliya magana dai haramta ba taso ba illa magana ko sai makaruhi ya karanta amma dai hadisi da za a dogara a ce ne da alwala taba shi yana da matsala samun ruwa ta matata da haka muka dai magana mu cewa abin da yi inda abin da yi kai alwala kuta daga cikin wannan matsala kuma abin kullum sa abin da yake nan amma ta kama mutum yayi ba a dangana mai magana haramci ba kowace kurin ba ya taɓa abu dubin da ke ciki dole yadda arwallah wannan shi ne yake da wahalar samun madogara kyakkyawa illa kurin abin da yi ne da zama to da arwallah sai masala ta karantawa wannan iya cikin fikin imamul bukhari don cikin sayikin shi ya ka ruwaya wadda za mu karanta a yanzu ta aisha wadda wannan ruwaya ta aisha wadda ga ta za mu karanta ka haimu zo don akwai yan tambayoyin sun gama da su wannan abin da ya huce ne dai baya kan mamun bukari cikin shi ya yi babi baban da ya ya ka masalar wannan ruwa ta aisha annabi ya ambata allah a kowane lokaci ya ka ruwa ta hadisin ya yi hadisin aka ce mu'allaq na ibn abbas na iya ta babu laifi mai jana ba karanta qur'ani cikin sahih bukhari ya kawo hadisin mu'allaq imam bukhari kan haka imam bukhari yake ga cewa babu wani abu kwakwara wanda za a dogara kan shi a hana karanta a ce qur'ani dole ne da arwalla in dai musulmi ne ba da na magana ma janaba a ce gaskiya dan shi ce har mai janaba ibn abbas cikin sahih bukhari cikin hakan babu ma magana da imam bukhari kenan kan haka shi ma dai magana karantawa don hata aisha tana magana karantawa ƙwar'ani karantawa in karantawa wata aya ba lai bane ba hata aisha radiyar tana kan haka hata mai haila ba mai janaba ba kan haka da yan wayo ruwayoyi da makaranta kuran a sati da ya gabata kuran abin da ya yi ne a yi da arwallah amma mara arwallah mama da wata madogara kwakwara wadda za mu haramta mishi in taba ce lalle ko ya karanta kuma lai ma karanta nasi na karara na Aisha da Ibn Abbas kan hatta mai janaba ba magana har walla ba su karanta ba lahi bane ba wannan shine abin da yake ne ayi amma in ta kama aka yi bin mu da wata hujja kwakwara wadda za a ce gaskiya ga hayar haram duk da yana jamhur kan suna kan hanawa tabawa hanawa karanta gaba daya eh da arwallan amma gaskiya magana hujjoji wanda aka ambata wanda shi kamar Ibn Hazm ya ambata haka shi albani cikin tamamul min sunna haka imam shukani cikin nan auta duka sun yi wannan bayanin cewa ba wata madogara ka kwara ba za a dogara a hana a haramta karantawa ko tabawa amma abin da yi a yi aron da shi ne a asibiti wala ala sai cikin tambayoyi maganar wasu aka samu balle a cikin ɗari balle mata aka samu wasu wadda saboda tsoro ya su ɗauki wani kwano ko po sai su fito su sa a daki manya da su baya raba sai su yi wutsari su aji tsarin hira su a aji a sauda wannan lalle za a ga kama akwai matsala ta tsoro to ikan yi nuri tsaro ne ko halin mutuwa matsala ce to shi gaskiyar magana babu wata hujja babu wani lashi kan shi sai mace ma zuwa sunna ya ce za sunna yin wutsari ko babba ya yi ajiye a cikin ɗaki sahaya su isbda inda ya samu na akwai ruwa cikin babin musamman imam nasa'i na alwudu albawlu fil ina haka ma haka ta abu dawud babin na musamman kan wannan masala ayu zari aje a gehi hada zai ina ko haka haka bayan wannan babi ruwaya a cikin ruwayoyin hatta manzo Allah ya rana shi manzo Allah kan jiyar idan na irin wannan masala to kuma ya saura a aiwar da wani mun zala zala mun zala kan shi ba wani ba mun zala a cikin yadda wannan musamman wanda ya ya kasan garin shi kenan ba wani matsala dan mace ta yi ba wani aiban ta ta in ta ce wani kware mijin ya ba ta wahala kan kaza dole ya ta mutuwa to wuta tana tsoro ta kai tashin hankali ce tukun ya ta cikin dare ba ta yi wuta mai wuta ya ɗaki ba in ta kama aka yi tun da ya zo a sunna ba laifi bane ba gaskiya wannan dukkan ga wannan cikin sunan nasa'i sun abi daud babu na musamman aka yi kan wannan mas'ala ta yin wutsari a ajiye a cikin wani kwano ko wani abu da sai zuwa ba wani illa kwadiya tun da ya zo a sunna kuma yin matsalar shi in babu wani ayyukan shi babu kan ma shawa da kadi babu da kan musamman kuma albawlu fil ina cikin sunan nasa'i babu na musamman haka kuma kana hadisin kuma hadisin marfu'i na kenan ba wani aibu in ta kama a karkashin wannan ake bayani malamai suke magana an hana arwallah a cikin bandaki to ina bandakin irin ta zamani a yanzu wadda bandakin ta wani ta yi dakin wani Allah ban ɗakin wasu masu hali ta haɗa ɗakinka kai talaka Allah sai kwana ko me kai sallama da ana yi sallah da sallama ya ciki dan ana sallah a cikin wanka ban da ki ana amma sallah ma in kai ba ba komai da sauran to mas'alar su kamar da wanda kan ci fiqh suna na sai da sabit ya ka mas'alar inda ake magana ban ɗaki irin ta da za a yi wutsari kuma ya zama tutsarin a nan yake ba gudu da yake ruwan shi wani wuri daban ka inda ke zan kamar kowane zaka je karkara karkara karkara haka ne kai da kake tsarin hannun kwana na wajen aure guda ba wani gwalama da ake gwalama ya je nuni a nan yake tsarin ko kuma kan kusa kai naka irin wannan shi ne kuma shi kan shi bangaren sanadi ruwa bai nan ba hana na wacce na magana hana rawalla a wannan wuraren iya da matsala wajen duk da akan akan magana haka ne duk da akan magana kan shi da ta ce kenan akan haka ke yake magana da sirrin sahabi cewa idan kan fi baluwa dan akwai tiyo wanda zai hudda wutsarin daga inda aka yi irin zamani da su na tabariki yayin wutsarin an zuba ruwa ya tafi to wannan wurin ba wata matsala ko zo masu cakar hancin ba kar hancin kayar wallah a wannan wurin matuƙa wurin ba wutsarin an yi wutsari an zuba ruwa ya tafi to tun daga shi ma an yi wutsari ma ya tafi a daki me matsala ko me kuma da an yi ma ya tafi me matsala ha kenan banda ake irin ta zamani wannan dan an yi arwala a cikinta wancan magana ba ta shafarta irin banda ake ta zamani dan kai arwala a cikin ɗakin ba ɗakin ka kayan ka ka kai arwala ba kuma sun ji ba nan ha azkar za ka yi ha azkar yin arwala ba abin da yana ha azkar yin arwala za ka yi a irin banda ake irin ta mata zamani dai ba wancan ba wadda take da abin kashe zaurin su wallawa wala sai magana ta magana kama wanke bambancin kama ruwa na wutsari ko wadi da na mazi akwai bambanci duk hukumcin mazi da wutsari hukumcin su ɗaya wankewa amma wajen wanke al'aura kuɗin bambanci saboda akwai ruwaya cikin sun abi dawo ba nan kaɗai ba dai ruwaya ta tabbata magana sun iya cewa irkisil zakarak wa unsaye wata ruwa ta irkisil farajak wa unsaye kuma nasan hadisi haka zo kuma umarni ya zo ka wanke al'aura ka zakaranka da tsuwawunka ta kama tsuwawu da zakari kenan duka za a wanke kenan a wannan abun kenan akwai wasu za wutsari babu na wutsari kenan amma a mazi hutan mazi tana bukata a wanke duka al'aura sau nuna ce mazakira ya kamar jami'in duk an zaka kenan wannan duka ya kamata a wanke a lokacin hutan mazi wannan shine sai ta karshe ta maganar tafasa ruwa wai dafa ruwa dafa ruwa iya da illa da ana cewa dafa ruwa to iya bata ruwa kuma wani magana babu ta ba wanda aka ce ba malamin zai kama magana cewa an ce dafa ruwa ya doke ingancin ruwa me ruwa yana ruwa kuma ko ruwa ya fi abin shai ba ruwa tabbatatta umar bin khattab iya dafa ruwa don wanka ya tabbata hatta kuma ɗan shaibar abdullahi bin umar ma shi ma ruwa ta tabbata kan shi ma iya dafa ruwa wannan babu abin da ya kawo cewa dafa ruwa zai kawo illa ga ruwa dan an dawa shi daga je kawon kasa sanyi maka zama kanar abin da wajen bala yanzu sanyi yanzu nan ya zo ka sai da asaba a kudu ka zuba ruwa kan kwari biyar hema illa bala a wajen mai baɗaƙin waje wani matacin ɗaki yanzu mai baɗaƙin waje ka ce ya yi wannan hawa ya ga abin ɗaki an ɗauko shi allah wani ya da ɗauko shi abin ɗaki ga wani iska tana kaɗa wani ta sanyi ka ce kuma za ka yi wanka da ruwan nan da kuma na bai bai bai famfo gaskiya ba wani matsala komi ka dafa ruwanka a kan rishe ko akan muru ka yi wanka na janaba ko na kone ne wannan su ne na tambayin sai kenan harkon hadisa mu na yanzu ke a darasin mu kenan na tara cikin blogon ran sha Allah wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli hayani rawahu muslim wa allaqahu al-bukhari aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya zikurun da ala kul ayan iya ambatan Allah a kowane lokaci kenan iya babu lokaci da bai ambatan Allah nan suke ne Hafiz bin Hajar ka wannan ruwa a wuri shi Imam Bukhari ita ce har kawo ya kawo a cikin wancan babin da ya magana na halatta karanta Qur'ani ga mai hada ko mai ga janaba wannan hadisi ya kawo idan an ce ala kul ayan kenan babu babu lokacin ba ambatan Allah kenan kuwa ambatan Allah karatu bayan ambatan Allah ne da sauran azkar kenan nan shine ka ruwaye ya so ka rubuta maka furin ana ambatan Allah ko lokaci Qur'ani ya ga cikin ambatan Allah shine ban fikin su zuka maka nan wannan muslim ya karuwa wani bukari ya karuwa ba ta me a ta alaƙa wani bukari akwai bambancin tarihin a ce a cikin ilimin hadisi da hadisi ya zauna da hadisin mu'alla ya cikin alama ta rauni amma wanda wani bukari ba haka ba shi ma wani iyayi don ya rage taron littafi ya rage yau littafin ya kawo hadisi ba tare da kai sarar gaba daya kullum ce daga ibn abbas ko ibn umar ya kaza bai kai sirati ko daya ba dan babu shi ba na ga hafiz bin hajjami da littafi na musamman tadalik al-akali ya littafi na musamman duk da buhari ya ta aliki ya kara sanar da ya samu su kina daga ce akwai bambanci a cikin buhari ya tashi mu'allakan kaka dauka wancan mu'allakan na illa ne ta hadisi hadisin lahiyyi kuma ce ce madan aka cikin sai musulmi musulmi ta hadisi ruwaya wannan shi ne kan hujja na ya ambatan Allah a kowane lokaci kenan babu lokacin da ba ambatan Allah a san ko akwai halin da ke da janaba ko magana kenan sai wa an muawiya qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ayn mai tsanasta eh me yake tana sun wala ita jama to wannan ketare wannan gaba yake to ba matsala mukan mukan tun da na haka ne wa an anas bin malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار القطني ولينه cewa abin da ke ruwa an zai malik ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bugun jini ko kaho zamu ce kuma ya salla ba tare ba da yayi alwala akhrajahu darqutni kuma yace hadisin layyin ma'ana da'ifi ya rawan hadis to nan duk da ya kawo shi akan bai inganta ba ce daman wani abu ne ko da wannan ruwa ba ta inganta ba wannan hadisi yayi magana kan wani asali da man ba abin da ya kawo wajibta a ce ya sake mana sai an yi da aka ce sai an yi arwalla dan an yi aho dan bai tabbata ba kenan kuwa ko da bai tabbata ba shi daman muna kan asali inda shi kawo ya ce sai an yi suna samu matsala a ce ya mutu tun da inganta ba a ture magana to da wannan magana tana nan asali yin kaho bai bata arwalla kudin jini bai bata arwalla a takaice kuran kenan wannan ruwa kuma daman tana da illa bangaren illa to amma da wani akan asali muke cewa dan ba abin da yazo ingantacce wanda yace ba a ba a dole sai ainihin arwala a da jini ko aka yi bugun jini bai tabbata ba sai muna kan asali na rishin wajibcin arwala dan kai kawo wallahi sai wa an muawiya qal nan ko وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السيف فإذا نامت العينان استطلق الوكاء wannan yake rahu ahmad al-tabarani abinda yake ruwaya ma'auya ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu ka usai ido shine madarmin dubara asal aluka tsumma ko zare abinda ake ɗarme jika ta kudi ko na ba a ɗarme shi ne aluka ya ka ce ido shi ne shi ne abin ɗarme dubara kun gane ku? dubara wani takashi wani takashi a ɗarme shi ido yake shi ne maɗarmai shi na abin da suka tama kenan kenan to sai ce fa'iza na mata da anan isa talwaka idan ido bi sun yi rihi sun yi barci sai wannan maɗarmi hiyar sun ce na dubara nan me isharar ce kenan in ido ya bacci kenan dubura ya ta saki ko mai na yautarwa kenan babu garanti akwai tuna da fata da in iya da ina ina abu ɗaya da zai rike ta za ta zo to babu shi kenan bata bata bata bata birki babu birki yanzu kuma in ta wuce za ta kura shi ne magana kenan ke tsirka an ta zaka wuce za ta yi yace rawahu ahmad wa tabarani wa zat sai ƙara yi tabarani wa man nam fa tawadda wanda ya barci kuna naka yana ya arwala tunda babu babu riki ba ba ba madarmi yace wa hadhihi ziyada fi hadha alhadith inda abi daud min hadith ali duna qawlihi sunan qaluka yace wa fi kila sanadain da yace wannan qari na kuma nam kala tawadda wannan ƙari na wanda ya barci ya arwalla wanda ya zo a wannan hadisi akwai shi suna na abi dawud akwai ruwayar hadisin amma ali ba na ma'auya ba amma a can an kawo ruwayar al'ainu ka usaihi wannan falata wadda to babu wannan bayani na ido iya barci ido wannan tana saki babu wannan akwai a can amma yanke ƙarshe ce dukkan wannan isnadin biyu suna da rauni to amma gaskiya bayan binciken masala wannan ƙari na abu dawud hadisin ya tabbata al'ainu ka ustahi famunan farta wata amma ba wanda ba wanda zazan ba kalmar al'ainu ka ustahi ta tabbata da magau da wannan ƙarin famunan farta wata ya sun tabbata hadisin ya tabbata suna abi dawud wannan bige-bigen da ya duka wannan hadisin iya da dangane kyakkyawa dan iya cikin sahihin na sunan abi dawud albani sun sahihin cikin sunan abi dawud kun san yayi sunan abi dawud ya raba shi gida uku gida hudu ya ka sahihin gida guda da isin gida guda duka wannan sabu sunan haka yi musu duka wannan hudun gaba daya raba su yayi zo yi aikin da yayi duka sunan abi dawud aka yi juz'i wani lokaci duka sahihai ne kan hasan sai ya ware juz'i guda mujalladi guda cikin gurin da ifan ne kamar ya yi su to kenan wannan iya cikin sahihin sunan abi dawud kenan ya tabbata na ido shine makullin dubara na haka kenan haka ya barci kurin tunda ba birki ba madarmi ko a sake arwala magana kenan sai kenan dai musamman ko da a gaba da aka zuka jin abin da yake zuwa sunan abi dawud kurin kalmar al'ainu ka ustahi fa manna falata wadda a can haka yake amma wannan karin sauran su ne suke da magana matsala basar hanyar madogara wanda za a tabbatar da sauran karin illa da almuhim kurin tabbatar da arwala idan aka yi barci kurin shi ne idan aka yi barci kurin a sake arwala shi ne magana wali abi dawo aidan an ibn abbas radiyallahu anhu ma marfu'an innama alwudu ala manam muttaji'an wa fi sanadi da'af aidan a cikin sunan abi dawud akwai ruwar abdullah bin abbas shi can sai yake kuma a cikin marfu ya ce ta annabi annabi ya ce annabi ya ce arwalla ina mawdu ala annan mutaji an arwalla ta hau wanda ya barci a kwance kenan ko da ka barci a zamane ba ta warware ba to hadisin bai inganta ba balle a haka can hadisin bai inganta ba ko in ka barci ko in ka saki arwalla ko magana sai a kwance ruwayar hadisin iya da rauni ma'ana bai inganta ba balle mu kan hujja kan shi سي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحد أحدكم الشيطان في صلاته يأتي أحدكم الشيطان في صلاته شيطان ذكر زوجك إيا تكن صلى فينفق في مقعدته سيبوسا يمي بوسا أمزمنشي a takaitar da kenan ke busa maka fayu hayyar ilai annahu ahadas sai ka ji kamar iska ta wuce an yafa sai ka ji kamar ta wuce iska shi ne buza maka ya sama shakka ya sama kamar ka iska shi kuma wala mun zai kuma ka hadasi ba fa'iza waje da zalik idan mutum zama irin wannan wasu wasu an ya ta wuto iska ce ko ba iska ba ce ba a wannan wasu wasi yace fala yansarif hatta sama sauta awiyan yace idan ka samu wannan kakka huta daga sallah sai ka ji kara na tusa ko ka ji tsami akhrajo al-basar wa asalu fi sayyihain ibn majah abdullah ibn zayd wal muslim an abi hurairah radiyallahu anhu nahawa wannan ruwaya ta bazar tushenta mun karanta a baya hadisi wanda bukhari ka muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi idan ɗayan ku ya samu dan motsi a cikin cikin shi ashkal alai aka yi almin kurzuku magana ce nasta ce kakka huta daga cikin sallah sai ka tabbatar mai magana ya ka lafazin ya ka ji ƙara na iska ko ka ji wari amma mace da abin da ake nema da kawo wannan kalma ya ka samu yaƙini iska ta huta kakka yi aiki da kokonto an ya da yake wata magana cikin imalikiya tana kawo a shakku filatar su wani yusuf da wudu kokonton har su ya bata marwala da ka kokonto kurin sai kamar zai sallah kun ya wuta to wani magana tana da rauni ta sa mu hadisai ingantattu a bukhari ko muslim sauran wurare kokonton har su bai bata marwala haka manzo Allah ya ce kakka wuta kakka bar sallaka sai ka kama yaqini ka ji ƙara ko ka ji tsami mun ce ko ba ƙara tsami yana da mai yaqini mun ka misali iyaye ba ta yi ƙaran ba ta wato ta sace ya kuma kai kana mura kana mura to ka kana mura ka ga ba mura da tsami to kai ka ce dan sace ya ce ba ta ba ta ba tsamin ta ba kuma ta ƙara ba a kaga ko na ba ba tsamin ba kana mura tunda ka tabbatar ta iska ta wuto shikenan amma ana magana kokonto an ya ta wuto iska ta wuto ko ga yake da kokonto a rullar ka tana nan mun gina magana satar da ya wuce na wani abdullahi bin mubarak wanda yake cewa idan ka tabbata kai yaqini ka arwala arwala yaqini shakka ba ta kore yaqini cikin bada sai ka samu wani yaqini dan uwan shi wanda zaka ce babu ta shakka ba ta kore yaqini yana ka mai amana yaqini in ba kun ta kore ce idan kai yaqini ka arwala kurin ko kun tobe tura ta ke ka tabbatar kun na iska ko kaza amma kurin da ka tabbatar na arwala zai asawa wani an ya kuwa ta yi iska bai ko ba kai ba ba kai iska ba kana nan tsayin ka amma na tabbatar da na je bandaki na wasu bandaki to bayan wani bandakin ni na aula ba ko bai aula da mutum ba kuma kai aula ba kuma kai aula tun ka tabbatar da ka je bandaki amma ba ka tabbatar da aula to an ya ce babu aula tun da kana da yakinin kutsari ko bayan gari amma ba ka kina aula kin yakini ake gabatarwa in yakini yana ko kun to bi turi wani ya rage mutane yawan yawan sake alwala a kadan buwe ko ya saka shakka daga shakka ko ne kokon tukuyi wuta kaka wuta da sallaka annabi ta kaka wuta sallan sai ba dace kaka bar sallaka ka ci gaba sallah sai ka ji tsayin ka ji kara ko tsayin ci kuma wannan ruwa gata nan ne bukari musulun abdullahi bin zaid kuma akwai abu huraira din dai magana ce ta wannan jin wani matsala ko kokonto na arwala na hadasi bai ture maka arwala ka tana nan sai ka samu yaqini na tsami ko na tsara yace walil hakim ana abi sa'id marfu'an wata ruwa ta hakim wajen matsala kudiri can ma marfu'i ne yace idza jaa ahadukum shaytan faqal إنك أحدثت فليقل كتبت أخرج ابن حبان بلفظ فليقل في نفسي na abin da yake na wata abu sa'ila hudari cewa na wata ya ce idan ɗayan idan shaidan ya zo ma ɗayan ita ma an yaba katuza katuza tuza ce kai an yaba tuza ce ta toto kai ce ƙarya kake a ran katuwa ce a ran da ce ƙarya ce idan ban yi ba ko da ban yi ba tun shakka ce kanka baka tabbas in ne ka dan san kokonta hada sai kurin kada kun ce ƙarya ce nake shida ne shedan ne ke samu kwana dai bata maka sallah sai ka huta ka sallah ka kauta kurin adam ka ce ƙarya yake sai kana nan ka hawlaka sai ka samu yaqini duk magana tana tana gina magana kan aiki da yaqini wannan shine karshen babu wannan sai babu adab adab qada al-haja babe na la dubba na biyan bukata na biyan bukata karin magana ne na wajen bayan gari ya ake bayan gari ya ake wutsari wasu ladubba musulunci ya kawo a lokacin biyan bukata ta kashi bayan gari ko wutsari shi ne za mu ji a wannan babi an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu استخرجوا العربة وهو معلول kamar da ke wani ruwa ta an sabir malik radiyar anu iya cewa manzana sallallahu ya kasance iza da halakala idan zai shiga bayan gari za mu ce ban aiki wadda khatamahu iya hudda zoben shi aji a gini wannan ruwaya tana da illa ba ta da madogara kyakkyawa za ka hujja kanta me ya kawo wani magana kenan abu mai sunan Allah domin an zama kasa a zoban shi a ya rubuta Muhammadu Rasulullah a wuce da salama a zoban shi akwai wannan abun dan da shi ke kashe kwan abuwa a buga takarda da shi ake zoban shi ya akwai Muhammadu Rasulullah a rubuce to nan magana ta kwanta ma kenan aiji ya kira gaban daki to an ce ba abin da ya tabbata na aiji zoban shi dan shi gaban daki wannan masu zoban shi a nan dame wa anhu radiyallahu anhu qal to nan kalmar da muke magana tattaunawa maganar shiga ban daki da wani abu idan ba wata daruwa sunan Allah ka shiga ban daki da shi amma akwai daruwa ko an ce ka aje a wani baka aje ba yanzu kuma mun zuka mun kamar su Saudiya kullun su hada hada mai hayya la ilaha illallah ko la ilaha illallah kullun la ilaha illallah to ka aje kudin ka kawo ban daki ka shiga ka san sai da dawo a gina ka ne ma dama dama a cikin irin kudi masu kalmar sunan Allah kuna da irin ababen masu ne da rura wannan babu laihi ka shiga ban daki da su a halin da rura na magana saboda girma makon abin Allah sunan Allah kura sai wa an wata ruwaya ta Anas bin Malik radiyallahu anhu yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من أتكن لدبي أبن ديك مات أي أن زأش قبل ذلك أنا زيتي أنا صلى الله عليه وسلم أن زيش قبل ذلك iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan ruwaya duka saba san kawo ke tun daga Imam Ahmad Bukhari muslim abu dawud turmizi da sabin maja wannan ruwa duk sun zo ita cewa me ma'anar addu'ar allahumma inni a'udhu bika ya allah ni ina neman tsari a wajenka min al daga mazan aljanni khabijan al mazajan aljannu wal khaba'is jamal khabitha mata aljannu da maza da mata allah ka kare musu wannan bai kaba shi bismillah ne an ce akwai ruwaya wadda tana da madogara ta magana da nasarar iya cewa sitirin ma bayan aurat bin adam wa ayyukan jin da daga da wajen halafar da bismillah ramanin ka bi ƙarfi da bismillah kai abinda yake sa hijabi tsakanin al'aurar iyan adam da idanun aljannu abin da yake sa muku sutura tsakanin ku da su yin bismillah za ta bata ganin ka yi bismillah ko na koruwa ta kawo kenan in za ka kware ka yi bismillah da ka yi bismillah an sa maka hijabi tsakanin kai da aljanna bai ganin auraka bile mata illa an ce nan in a daji ne a gida lokacin shiga bayan ɗaki ake yi bismillah Allahumma ni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith haka za ka yi sai ka shiga amma a daji an ce kana cikin da za ka biya bukata shi ba ake kewaye ba za ka shiga haka ce sai lokacin da za ka kwari in ka tsaya lokacin da za ka kwari a ɗauraka ya ka yi ta ya ka kwari kana kayan kwari ya ka yi ya ka yi a da ka yi so kuma ya ka kwari a ɗauraka na akwai masala cikin ladabi adab na shiga ban ɗaki ana kawo shiga da kawar hagun a hoto da dama nan kamar cikin zuwa gari da labarin ramuwallah ya tattara wannan masa'alar ladabin shiga ban ɗaki da hagun a hoto da dama ita shi duk bincike da bai ga wata ruwa ko mai rauni wata kawo da masa'alar shiga ban ɗaki da hagun a hoto da dama ya ce alamar ci iyayewa malamai sun yi kiyasi da masallaci shi masallaci ruwaya ta zo ta tabbata a shiga da dama a hoto da hannu ta ci iyayewa a kan wannan nema da masu kai kiyasi shi ko tunda wanda giwar ka zama ne a shiga da hagu a hoto da dama amma ce bai gan nasan hadisi haka ba amma da suna kawo ladabin ladabin banɗaki in waɗannan abubuwan mutum ya rikiyo mutum ya san su dan me irin abu yakan yi wata ran ko wani abu ko wani yi ko ka ce ma kaza ko ka ce ka ga wani abu ne nasi na sai karara sai ana yi iya ta nadabi amma babu nasta daga manzan Allah wanda ya umarnin a shugaban ɗaki da hagu ta amma na tsaka cikin ladabi ba ta lahina ba ta lahina dan ka amma babu tsari da sunan manzan Allah ya ambaci abin gaskiyar magana kenan in mutum yayi ba ta lahi amma wanda bai baka ta kai ban tashi ko kamance ka ce ka dawo kai baba ka shiga da kan hagu a suna ce kai baba mun suna ce sai kai da baba kuma sallaci yanda irin baba ko shiga da kawo dama ko na mace amma ga tun da babu wani abu da yake tabbatacce mutum ya mance shi ga ko wani bai ba baka iya aibata shi dan babu nasi sahihi da yazo kai ta shi babu da yin mace albalta ba ma da yin ta shi ya tsima da gani ba inda magana shiga ban dake da kawa ta hagu mana masallaci ya tabbata kashin wannan kenan suna iya yin kiyasi Allah wa'ala sai yanzu wannan ruwa da dai mun san dai yanzu ke musamman ladabin shiga ban daki a yi bismillah kuma a karanta alamun na hudu buka min da kuma sau da kaba'ir wannan adda ta neman kariya da aljanu maza da mata wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه wannan ruwaya raimon bukari ya rutu haka musulmi ya rutu an fi malik ke cewa manzana sallar salama zai shiga bayan ɗaki ba a hamilu ana wa gulamun nahawu zan ɗauki ni da wani yaro sa'ana na yaro ne da kawusa yaron ba ma yaron sa'an shi ne za su ɗauki ɗan makayi na ruwa da anaza anaza 'yan sanda wadda take da karhe a kasanta ana kawata tana da kaman kokara ake ana kasana karhe a kasanta sanda ce anaza akwai anza akwai anaza duk rubutun ɗaya ne na bakin kurin bambancin watani ne ita wannan akwai fataha kan nun anaza ita kuma ta anza sukun ne kan nun kurin bambancin ita ɗaya anza da sukun akuya akuya shi ne irin an ce masu ɗaukan karatu ko abu a rubuce ba da lafazin malamai ba su ɗauka su karanta sai wani sahabi ne ya je wani gari a idi sai iske an kawo an ɗari mai akuya a gaban liman sahabi ne ce to wani lahiyar ce suna ce suna ta ƙwarai ga ɗan wata zama ta kaza an zata kansa idan mu idi wanda saboda an zata mamaru shi kuma a ruwaya da ana zama ya kawo anaza a ranar idi a fili ne ya kawo sanda a gaban shi shi ne ma labarin shi ɗaukar an zace ya ce akuya shi da su ɗan garin an kawo musu hadisi na sunna akuya a kawa shi kuma akuya wace ba anaza ce maimakon anza da aka samu su fasara wasu anaza da anza kurin bambanci kurin wani sukunikin ne an zarce su suka ɗauka aka yi da labarin shi kuma nu fata ce daga anaza ne anaza anaza ne kenan anaza kenan shi ne sanda anaza annabi kenan a ranar idi ya kawo sanda a gaban shi tabbas amma an za a kuya ba ta bace kawa nan da ya ce kuna abin da karanta da mu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya je da suka tafi da wannan kaya kun faistanji bil annabi ya ya yi tsarki da ruwa dan mutum ka maka aiki da ruwa kadai a cikin tsarki ba tare ba da an gama biyu magana kenan ya yi tsarki da ruwa kurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsarki da foge kurin ya kama ya kama ruwa ya goge da dutse ba wani ba wani ruwa kuma iyayi da ruwa amma cewa annabi ya yi bayanin hikita aiki da ruwa ya yi a kan fogi amma sauƙin musulunci an baka sun kana iya gogewa da dutse kuma kai sallah yin da yana sati zai gabata wasu malamai sun ɗauki cewa gama biyu ya yi saboda ruwaya da manzana kima ahal quba Allah ya muku yabo akan me yake yaban ku fi rijal fi fi rijal imun an ta tauru kenan an taru a cikin quba akwai mutane masu tsarki da suka ce maka muna gama dutse da ruwa kenan kan wacan ruwaya da ta kawo sanan dutse da ruwa sai malamai suka dauki kenan gama ruwa da dutse shi yasa Allah ya bi su to wannan ruwa inda ta inganta haka zai wakana to ruwa da ba ta da inganci ba ta kawo abin da ya inganta kurin suna tsarki da ruwa da ba foge ba a nan iya kawo ta tsarkaka da ruwa akan foge amma kan jawazin halitti ya halitta ka kawo ka goge alawar ka dutse kuma ka sallah sannan ma ya sauka maka kina annabi zalla ya yi tsarki da ruwa kurin wannan ruwa bukhari ya kawo muslim na kawo بعد ما كياكم وأنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العداوة فانطلق حتى توارى عني فقد حاجته متفق عليه magana bin shuba yake bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yace annabi ya ce mini khudh idawa idawa dan makayi ne buta ce amma da ake da fata dan makayi na arwala haka amma da fata ake shi yace ya dauki wannan makayi yace da ni da wani yaro sa'ana haka a nan ba magana sa'a ko in ku ce ka rike idawa ka rike wannan idawa ce ma'ana wannan dan makayin yace fa annabi ya tahi hatta tawara anni har sai da ya bace mini fa qadiya hajatahu ya biya bukatar shi nan kaga za ka tsarin hadisin duk da na ga cikin taujil akam iyaka wannan akwai magana darasin aiki da da ruwa amma nan gadi ba da suka huta ai cayi hijir wata ruwa ta musulun cayi fallon ma kata hajjata istakabarta hudu da dawa iya kantar wasu wannan ruwa da cewa annabi sun huta amma ya bar ruwa a nusu dan ta wata ruwa lafazin nafsin cayi fallon ma raja fallon ma raja istakabarta da ya dawo kai ne ne shi da idawa na zuba mai ya arwala ka kenan ya yi je biya bukata ba da ruwa ba zai da zahirin magana gaskiya ta zama ya kashi iya ɗauka magana da ruwan amma ya je don cewa ya yi ma da ya bar ni ya bace da ya biya bukata kuma da ya dawo kenan na fasin na gaba ya kawo zuwa mishi ruwa ya arwala to amma anan kurin da ya ce ya tafi ya bace mini ya biya bukata shi kurin ya ɗauka maka nan iyaka magana tana ɗaukar da tsarki da ruwa ana iya ɗaukar ruwa don yin tsarki ba wani aibu kai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين اتقوا لعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه ولموالد ولفظوه من أبو داود اتقوا الملائنة ثلاثة على برازك الموارد وقارعة الطريق والذل abinda ke wannan ruwaya wadda lafazin musulun abu hurairu iya cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anai ku ji tsoron wajen tsinuwa guda biyu abinda yake janyo al'ance ka a tsina maka albarka amma la'anta wanne ne allazi ya ta halla fi tsarikin nas auzilin wanda zai zo ya yi kashi a kan hanyar mutane kun da ake kasan kan kasan tsinuwa iya wani taka ya ma Allah sai ya matsayi tabbas za ka cama kan tsinuwa kan hanyar suke zuke kashi ko ko inda suke hutawa inuwa ko kuma inuwa ice ko dan ka zo ka shiga ko dan ka zo kashi wurin inuwa da mutane suke zama duk wanda zai cama tsinuwa wannan lafazin musulun wuri la'anta guda biyu ya kawo hanyar mutane da inuwarsu abu dawud shi abin da ya kawo ruwaya daga mu'az bin jabal bal abu hurairah daga mu'az kuma a can ya kama warid ya makon tsarikin nas ga lafazin da ke cikin sunan abi dawud a can abin da ke lafazin ya ce ittaqul mala'ina salasa ku ji tsoron wajen la'anta abin da yake sa tsinuwa guda uku al-baraz ila mawarid baraz asalin baraz daji kuma a hausa ana cewa kan magana na biyan bukata ya ce wanda ya ce bayan gari ko ya ce bayan gari ya bayan gari a hausa duk da alawacin magani kuma da baraka kuma a ce daji karin magana kenan kashi ya ce biyan bukata kenan na ce ku ji tsoron yin albaratun warar ku ji tsoron biyan bukata a kan hanya ta mutane kenan ya ke ce waƙar a nan almawar a hanya ba yanzu kamar nan ga tarki ko rijiya hanyar da ake bi a je rijiya ko a je tarki a ɗauko ruwa shi ne mawari idan ku ji tsoron biyan bukata irin wannan hanya ta zuwa shan ruwa na mutane kuma ya ce wa ƙari a tsari haka tsakiyar hanyar mutane zo ka kashe tsaka hanya wazil da yin biyan bukata a inuwa sai ce wani ahmad alibin abbas aunaka a ma'in وفيه ما ضعف أما ابن عباس هي شاي نقمة نقمة معا كما تتر روا وتتر روا تو أما شيء أنا سيكي شوى دك وانا رواية بيو يشي تنا دروني to amma gaskiyar magana binciken mas'alar isnadi na da hanya kyakkyawa ya zo cikin sunan na abi dawud hadisi na hasan hadisin tabbatacce ne wanda ya kawo banda na kai ma ake wannan wannan dai ya taɓa mana ina salasa albaraz fil mawarid wa qala ta tariq wa zid sun tabbata na yanwa a yanzu za mu yi magana makaranta na gaba wa akhara da tabarani annahi an qada al haja sahat al ashjar al musmira wa daffat al nahr al jari min hadisi bin umar sun da'if yanzu zatin da'ifi ne shi ma da abin da kawo na hana biyan bukata alkashin itace masu iya ko gefen korama don duk da ya iya da rauni amma da hukuncin shi a sama za mu ɗauka tun da ya ce kaɗan inon mutane kenan mai mutunsu da wajen da itace masu iya inda ake ɗauka itace ko da maganar gehen korama da wurin shi shi ba wuce ruwan ne shi na anan kenan duk abin da zai kawo ka biya bukata ka ɓata ma wani ko ka hana wani ka ɓata wani rai ka sa zage ka kaurace mishi yanzu a yanzu mai mana su a maganar yanzu maganar gwalalo duk ɗaya ne wani zubar da zama gudanar gwalalo da wutsari da kashin duka wani guda suke zuwa mutum ya bar gwalalo iya zubo wa kan titi ka ganin na ɗaya ka cutar da matanka ruwan ɗan ruwan mutum iya bi iya gwalalo mutum iya bi ko kawace bi uku tukwani wuce ya can wani taro ya ɓata hanya kaga wani zai bala ɗan kaɗe shi ɗan injin zai taɓa mai taɓa ya ɓata mai jiki iya wa kashi mace Allah isa akalla ko shi dan injin ya taka wani dan kawai isa ya fata fata mace fata sai mai Allah isa kaga waje kake ja kai shi da wannan wannan ladabin bai bukata wai an je an ga mai yiri an mai yiri kuna na magana mai yiri kai musulmi ne ba wani magana sai mai yiri ta magana musulunci ne mai hada kana abubuwa duk da sun sun ji gwallo ko kan titi gurin gwallo da kun gwallo ka kan titi kai ba kai rayu ba kullum kullum gwallo ka kan titi da iyan matan kashe da tsaron da kullum kan titi wallahi matsala ce iya ja maka kuma laifi ne zai kama matsala kuma hakkin su ne ina maka nan ka tukar katu ce haka ma Allah zama Allah da dalili mutum ya kauce magana shi abin da kamin Allah ya sa shiga hakkin wasu canja ma ko magana yanzu an zafi abin da kamar jiki ko balle mutum in mu bane anguwa ba ne magana sai ya bane kullum gwamna akan titi wallahi ku ba wani magana mai yi ko makwata da yi tsoron Allah kauce ma kanka la'anta da Allah ya samu da namci gurin ka ba ta hanya ka ba ka cuci makwata kullum gullo gullon ka kau gidansu haka ke zuwa cin garin nan ba yi mai zama da muka bai wata matsala kanmu sai kokarin yin ramunka ka kwalle ka hanka cikin dare kayan sa ya bushe ba bane ba wani mai yi daga maka ba kuka ji lahira da haƙƙin mutane kun da Allah ya samu mutane haka yi wannan zaka zaka ji da haƙƙin sana ma Allah ya sa Allah kiyaye sai وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن لا يمقت على ذلك رواه أحمد صحاه بن سكن وابن قطان وهو معلول abin da yake hadisin jabir ke bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza taqawwata ar-rajulan idan mutum biyu suka yi bayan gari falata warra kullu wahid min huma asabi ne da ake na kauye ta kana kashi ba sai kashi kana bayan gari kake ta kana kashi ba sai bayan gari gwajin kashin jami'ai ka karkar kanu kai maka zaka nima inawa kakan kashi da kaca to irin wannan ake magana ku je bayan gari to na wace kowa ya nesa da ɗan uwan shi salatawar kullu hada minu mata bi kowa ya yi nesa da ɗan uwan shi wala ta da sakasar ka magana wannan layin kuta da Allah yana hushi kan haka alaka na kashi kana kashi ya kashi kuna hira ina gida kawai ana kashi kuma kowa ya zura na ana ana hira wannan Allah iya hushi kan haka to ruwayan ya kawo ta cewa tana da illa shi ne malami Allah saka mutane malami iya magana an ce nan cikin masu ruwa wuta akwai ikirama bin ammar ikirama bin ammar sananne ne iya da matsala hadisin iya da matsala shi dalilin shi yasa a hadisin iya da matsala hatta albani da mullah ya kawo wannan hadisi cikin da ifa ke ta abi dawo haka ta ibn majah duk ya ka hadisi da ifi ne amma malamai ba su rike masa komo daga baya daga baya ya dawo yace wannan hadisi da muka ta ifi ne akwai matsala an ce da ifi ne mun yi aiki da isnad labarin malamai kan ruwaya ta ikrama bin ammar ikrama bin ammar dalilin sa ta to amma yace Allah ya Allah ya wada katari na samu hadisin ta wata hanya daban ba ta ikirma ba kuma hanya ce kyakkyawa wadda daman dalilin ikirma ya sa aka raunar ruwayar yadda haka wannan ruwayar gaskiya ta tabbata duk da na sa cikin da'ifa ce ruwan umarni yanzu bugu da za a yi na da'ifa ta baya da ibn majah da haka da ibn majah da abu dawud yace a doko a hudda wannan hadisi daga cikin da'ifi akai cikin sahihin Abu Dawud haka sun Ibn Majah a hudda daga cikin sahihin akai cikin sahihin Ibn Majah haka a jami'in sahih na da yayi da yace a saki da ma ko kuma jara baya yace a koma a gyara hadisin iya da gindin zama eh sun ji iya da illa dalilin wannan hanya wannan fasili abin da ka cewa la yakhruju rajulani darban qa'id kashifan ana auratima kan mutum bisu huta bayan gari sun bude al'aurarsu kuma ta haddasa suna hira ana kashi na kashi muna kida kauye muna hira an ce Allah yana hushi kan haka cikin tamamul minna talikin da yama kwatakin da yama suke sunna ya kawo wannan hadisai a lokacin nan sama da mai kullum suna da kibla ya yi magana a lokacin nan iyakan bai inganta ba ka yi samu wancan isnadin wanda ya tabbata sai ta wuce wannan ruwaya ga matsalarta amma ko ta inganta bayan da shi kace ta rike wacin kusa ya kawo wannan magana akan haramta magana abin da yake yace wannan hadisin bai da dokan wannan magana yace wannan iya magana a wuta bayan gari kana kashi ina kashi ne kuma kowa mazur yace akwai bambancin maganar mutum iya ban aiki sai biyan bukata ya ma wani magana wanda bai ban aiki ya ce wani hadisun bai suka wani magana ya ce kuma da wata ruwaya da ta zo ta hana yin wani daban ya wa wani magana iya waje iya bai bukata bamu da wani abu mai bakan shi sai ma wata wanda mu a ramar akwai mutum ya ban daji kurin bai yawa magana misali ruwa cikin musulun wurare ta cikin musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a bude makka da aka yi umma hani ta zo manzala yana wanka fatima ta mai sutura a mai labari a gidan umma hani a mai hijabi iya wanka ban bude maka umma hani mata umma da ta toce assalamu alaikum ta mai kalama iya ban daki ya ce wace ce mana an ci ta ce umma hani ya wata ce marhabu muke mata marhabu iya ban daki ya ce mata wace ce ya magana ya wata magana wata magana kuma ya mace bai da mutane a masu kan shi kan wannan ga kenan wata magana ce aka yi abin da ake zama ce ko wurin wani duk da wurin wanka ne to hatta na biyan bukata annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya iske shi iya iya iya ba iya iya wutsari ya bauli ya ta iya wutsari ya mai sallama manzo Allah bai amsa da ya kare iman zuwa hirma bayan a wallah sai iske shi yace ɗazu kamun sallama ina biyan bukata na wutsari ba abin da ya hana maka in amsa maka ina kyamar ambatan Allah ina hadis kaga mutum da mahalla ba wani shi magana ba da yanzu ne magana ba a ambatan Allah yake gudu ba hira ba ba magana ba ko ambatan Allah iya cikin hadisi ne yace iya cikin hadisi ne yake kin ambatan Allah a cikin halin biyan bukata kake nan ba dan ba ba magana wacce biyu ba ko a ambatan Allah ne yayi magana shi a ran zama har da kiran gaskiyar magana mutum bale kana wanka ko na kace maka wane kace ika zaka zaka ya bar umarni daga ciki kace ika zaka daga nan Allah ya magana ya banda ki kenan kana iya cewa kaza kaza kaza za a yi wannan nassin wannan bai taba ka shi wannan kun mutum ne ba gani ko iya na shi kuma ya zaka ma ai magana ma al'aura a gude za a faɗa gudewa ga magana kuma al'aura a mana kashi shi ne hadisin da hukumtawa kuma duk da hadisin da hadisi ya tabbata kan tabbas insha Allah kenan a takaice da muna mai magana ko magana a ban daki in ta kama kai da wani malai iya waje ya maka magana kana iya bashi amsa daga cikin ban daki ka ci gaba ka ci gaba kamar da harkar ka babu wani nasi da zai ce maka kaza ne duk da su wancan kin wasu makan suna magana cikin halin kashin ne suke magana hana magana to amma shi annabi sallallahu alaihi magana ni abin da hana magana ko ne ce dan ina kiyamar ambatan Allah ne shi ne aibin anan sai wa an abi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yamussanna ahadukum dhakarahu bi yamini oh yabul ولا يتمتع من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه ولفت لمسلم wannan ruwa ta abu qatada radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamusanna ahadukum zakaru bi yamini wa yabul kaddayan ku ya shahi ko ya taba zakarin shi da hannun dama iya halin wutsari wala ya tamanta min khalabi mini kai ya goke kashi ya wanke kashi da dama wala ta nafasa bi ina kuma kai ya lumhashi a cikin makayi da yake shan ruwa dan uwa anan maganar ta yi kai shahi la musan ahadukum zakar bi yamini wa huwa yaqul nasan haka yace kenan a halin da nasi ya zo karara na hana taba al'aura da dama wa huwa ya bule ce iya cikin halin musari hannu zubin hada cikin fitar bari iyaka wannan matsala wasu na ka cewa a to idan aka hana da an kawo tsari na shi hatsari matsayin ma'ana ce gaske magana ba mu da wata madogara wadda za mu sa za a haramta taɓa zakari da dama in ba don tsari ba ne ita ba mu da wata madogara shi annabin ne magana ga abin da ya kame ka me fa'ida kawo ko ya bule ya kawo ɗan ta iya wutsari ce kiran kai kaka kawo abin da ba shi ba tunda ya kashe ya kakai din in kana wutsari ne kenan ba wutsari ka ce ba ta wace da me ka dogara ce ba shi ce ina wutsari kenan in ta kama mutum ya taba ba ka masa wannan ruwa ta nawa ta bayani iya wutsari ne kenan da mata kama aka yana ba ka taba duk da an san an yi son kullum aiki da hagu mana kazanta wannan abu ne sananne abin da yi duk abin kazanta su aiki da hagu yace kuma kaka wanke kashinka da hannun dama dole ya zo kaka yi lunwashi a cikin makayi kai lunwashi an hana kai busa ko kai lunwashi duk wannan yanzu mun imani annabi hana kuma sunna ce illa kuma abin da ke kara abin ilimin zamani kayan binciken adam iya gwada lokacin da mutum ya lunwashi cikin cikin ruwa ya bata abu da yawa balle oxygen ke ruwan ka sami wata guba guba don abin da mutum ke fitowa da lunwashi akwai guba a ciki huhu da kai inda za a auna maka abu ne sananne na wata guba ce da cikin cikin bayan da ka ta bi ta huta ka huro ta guba ce take fitowa daga numfashi guba ce dan da kake oxygen a cikin sauran guba da sauran iskar masu ta wadda abin amanin ka kan iska dan da kake iska haka dan ka dauki amanin oxygen sauran guba ce muna wani ne shi yake hurawa wannan ilimin zamani ya tabbatar da haka mu da mu sunna mun san ana da a makayi ba a busa sannan wasu ya kawo maka kusa inda wani kame da gaba wannan shi ne suna ga lokaci ya ta yi a ce take na sa'a guri allah kai musacin sama alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh